الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 24 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan guwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab muna bin sharhin nan na fatahul majid na al'allama abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 37 a cikin wannan littafi muna kuma cikin babi na uku babin alkhawfu min shirk babin tsoratar da mu game da sha'anin shirka a darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar ayan nan ta wadda ta yi raddi ga khawarij da mu'tazila fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan mun tattauna game da faɗin Allah ta'ala game da annabin Allah Ibrahimul Khalil wa junubuni wa bani an na'budul asnam inda malaye mana fashin baki game da me ake nufi da as-sanam da kuma abin da ake kira da al-wathan ya bambanta mana tsakanin as-sanam da al-wathan duk da cewa kalmar wato as-sanamu ana kiranta da wathan kamar kalmar al-wathan a'ammu min as-sanam to annabi ibrahim ya nemi tsarin allah maɗaukakin sarki ya nesantar da shi da 'ya'yansa daga bautar gumaka inda ainihin wato annabi ibrahim yake cewa rabbi innahunna adlalna kathira minan nas yace ya allah maɗaukakin sarki haƙiƙa gumakan nan bautata musu ya ɓatar da da yawa daga cikin mutane to fa inna ma wato fa inna huwa alwaqi'u fi kulli zamanin wannan ya nuna cewa ashe shirka aba ce da take afkuwa a kowane zamani idan har zamanin annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman yana wato ana shirka kuma yana tsoron wato fadawa shirka da shi da zurriyarsa to kaga a irin zamanin nika irin namu min babil aula kamar yadda muka karanta da aka babu mai aminta daga fadawa shirka sai wanda ya jahilci mai ake nufi da shirka sai kuma wanda ya san abin da zai ƙetarar da shi ya kuma tsamar da shi daga shirka na sanin Allah maɗaukakin sarki da sanin abin da Allah ya aiko manzanni ko manzo da shi na tauhidinsa da kuma hani daga shirka to a ƙarƙashin wannan gaba mun karanta maganar da ta zo cikin ƙurratul uyun inda aka sake nuna mana mahimmancin annabi ibrahim khalilur rahman da kasantuwarsa shi shi kadai al'umma haka allah ya kira shi da irin jarabawar da allah ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim kala daban-daban manya-manya amma allah ta'ala ce duk annabi ibrahim ya ci wannan jarabawa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna allah ya ce duk ya cika su wa ibrahim wa ibrahim alladhi waffa kaga duk ya cika waɗannan alƙawarin to amma duk da haka annabi ibrahim yana neman tsarin allah ko yana roƙon allah ya nesantar da shi daga ainihin wato bautar gumaka mun dan karanta wata yar gaba inda mala yake cewa fa inna aktharan nasi ya'taqiduna akwai da yawa daga cikin mutanen da suke kudurce cewa annal aqtab al arba'ata wai akwai wasu kudubai guda hudu shugaban su shine al gaw al qutbul gawth akwai aqtab guda hudu shugaban su shi ake kira da al qutbul gawth wai wa'annan kuduban suna da ikon tasarrufi cikin halitta suna da ikon kashewa ko rayawa wannan ita ce aƙidar masu wa'annan da suke bin irin wannan aƙida suna ganin cewa kudubai dinnan suna iya azurtawa suna iya talautawa shi yasa in ka saba musu to zaka shiga wahala zaka talauce zaka lalace in kuma kai musu biyayya za ka samu ɗaukaka za ka samu kuɗi za ka samu mukami za ka samu mulki haka suke gani kuma suna da ikon su kashe suna da ikon su raya suna azurtawa suna cutarwa suna amfanarwa wa anna majlisa awliyaihim ta'arrada alaihi shu'unul alam wai wajen majalisan wa'annan waliyan nasu wai duk abin da ke faruwa a cikin halitta ana bujuro musu yanzu zaman nan da muke yi kudubi ya san zamu zauna ya san abin da ka ci ya san abin da zaka faɗa an jima kudubi dai ya san ainihin wato zaka samu kuɗi gobe ko ba zaka samu ba zaka samu matsala a kasuwa ko ba zaka samu ba in ka tsaya takara zaka ci ko ba zaka ci ba duk wannan suka ce kudubi ya sani an gane ko ya kudubi ya ga hurta kwarai da gaske ka karanta littafin ash-sha'rani da al-ibriz na addabbag ba shi kaɗai ba da dukkan littattafan tijjaniya sun fi kowa irin wayannan ainihin wato ka sassaɓar da wannan ka tobarar da aka ka karanta littattafan tijjaniya wa gairi ha da waninta min kutubi ula'ika dhalin al-mudallil daga cikin irin littattafan wayannan batattun masu batar da mutane za ka samu shirka mafi haɗari fiye da wadda ka ji an ambata kai wadda ko abu jahal da ire-irensa ba su haɗarinsu wato ma kana ya khuduru ala bali abi jahal irin abin da waɗannan mutanen suke faɗa ko a tunanin abu jahal bai taɓa zo masa ballanta da ji irin waɗannan furce-furcen a kansa da ire-irensa li'annahum lam yakunu bi waqahati haula'i wa fujurihim domin ko abu jahal bai kai taurarewa da tsagerancin irin waɗannan irin yanda suke wa Allah rashin kunya yanda suke shiga hurumin Allah ko abu jahil baya yin haka Allah ya kiyashe mu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bayani ne dai game da wannan gaba fa zakara alaihi salatu wassalam as-sabab allazi awjaba lahu al-khawfa alai ku koma can kasa dai layi na wato a cikin lamba ta biyu muke wajen da ya danyi wata aro to aron ne muka karanta shi sai lokaci ya cin mana satin da ya wuce a cikin littafin qurratul uyun fa zakara alaihi salam sai annabi ibrahim alaihi salam ya ambaci as-sabab allazi awjaba lahu al-khawfa alai dalilin da ya wajabta masa jin tsoron shirka wa ala zurriyatihi kuma ya wajabta masa jin tsoron shirka ga zurriyarsa bi kaulihi da faɗin annabi ibrahim rabbi ya ce ya allah inna hunna gumakan nan gumaka zai iya zamantowa gunki na sassaƙawa zai iya zamantowa wani mutum ne kuma ake bautata masa shi ma zama gunki ya ce ya ubangiji gumakan nan adulal na kathira minan nan sun batar da dayawa daga cikin mutane wa qad dallatil umamu al'ummatai da dama sun bace bi ibadatul asnam ta dalilin bautar gumaka fi zamanil khalil a zamanin annabin Allah Ibrahimul Khalil wa qablahu da kafin zuwan annabi Ibrahim wa ba'dahu da bayan wucewar annabi Ibrahim Khalil faman tadabbara alqur'ana duk wanda yake karatu irin na zurfafa tunani karatu irin na tadabburi a alqur'ani arafa ahwal alkhalqi zai gane halayya irin ta halittu halittar Allah wa ma waqa'u fihi da abinda halittun Allah suka fada ciki mina shirki al'azim na shirka mai girma allazi ba'atha Allahu anbiya'ahu wadda Allah ya aiko annabawansa wa rusulahu da manzanninsa bin nahyi anhu da hana wannan shirkar wal wa'idi ala fi'lihi da kuma yin bayanin narko da azabar wanda ya aikata shirka wat thawabi ala tarkihi da kuma bayani game da lada da ke tattare da wanda ya bar shirka wa qad halaka man halaka bi i'radihi anil qur'an duk wanda kaga ya halaka ya halaka ne saboda bujirewa alqur'ani wa jahalihi bima amara Allah bihi da kuma jahiltarsa ga abin da Allah ya umarni da shi wani anhu da kuma jahiltar abin da Allah ya hana shi yasa duk wanda ya halaka ya halaka ya fada cikin shirka nas'alullah thabata muna roƙon Allah ya tabbatar da mu alal islam akan musulunci wal istiqamata ala zalika ya kuma ba mu istiqama dawwama da tsayawa kyam akan tauhidi ila annal qallaha ala tauhid har mu haɗu da Allah akan tauhidi innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah majibunci ne akan haka kuma mai iko ne akan haka wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba mu da wata dabara ko wani karfi sai da taimakon Allah mai madaukaki kuma mai girma wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa an Isa game da annabin Allah Isa alaihi salam in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk inda annabi Isa ke ta ya Allah in ka azabtar da su bayinka ne wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne kuma mai hikima radda amrahum ila Allah kaga annabi Isa sai ya mai da al'amarin halittar Allah zuwa ga Allah kama raddahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaman yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mai da al'amarin halitta zuwa ga Allah وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الله تعالى يأي بياني cikin abin da ya saukarwa da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukumahu wato na hukuncinsa fi ahli shirki game da ma'abota shirka bi annahu la yaghfiru lahu la yaghfiruhu lahum cewa ba zai musu gafara ba fala mu'aradata babu cin karo akan haka wa qad bayyana hukumahu fihim yayi bayanin hukuncinsa game da su fi hadal kitab akan wannan littafi al-aziz mabuwayi alladhi la yatihi al-batil wanda barna ba ta zo masa min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfi ko ta bayansa tanzilun saukakken littafi ne min hakim daga gwani mai hikima hamidin kuma godadde shine Allah suratul fussilat ayata 42 sai mu koma cikin karatunmu mu قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أكثر الناس ai shine muka karanta satin da ya wuce an karanta an kaje ka saurari karatun satin da ya wuce an gane ko shi sa na ce wannan aro din ai kun ga waccan kibiyar wannan dan abin nan din star din ai mun karanta karatun star din mun dawo za mu ci gaba da wannan sai kuma lokaci yayi an gane ko qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fasu'ila anhu fa qala ar-riya yazo a cikin hadithi wanda hadithi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na biyar shafi na 428 imam al-bayhaqi a cikin shu'abil iman hadithi na 6831 hadithin mahmud ibn labid radiyallahu anhu wa sahul albani shak albani rahimahullah ya inganta shi fi silsilati sahiha a cikin as-silsila sahiha hadithi na 951 manzo Allah yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ni abinda ma na fi jiye muku tsoronsa ashirkul asgaru karamar shirka fasu ila anhu sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce karamar shirka fa qala sai ce ar-riya'u yin aikin da ake yi dan neman yardar Allah amma mutum yayi shi ba dan Allah ba yin aiki dan mutum a gani ko dan a yaba masa awrad al-musannif huna al-haditha anan mawallafin littafin ya kawo mana hadisi muktasaran a takaice ghaira ma'zuwin ba tare da ya kawo shi da isnadinsa ba wa qad rawahu al-imam ahmad hadisi ne wanda imam ahmad wa tabarani wal baihaqi da imam tabarani da imam al baihaqi duk sun ruwaice shi wa hadha lafzu ahmad wannan lafazin da zamu ji shi cikakke lafazin da imam ahmad ya ruwaito hadisin da shi ne qala haddathana yunus qala haddathana layth an yazida ya'ni ibn al had an amr an mahmud bin bin labid radiyallahu an yace yunus ya zantar da mu shi kuma layith ya zantar da su daga yazid wato ibn al-had daga amr daga mahmud bin labidin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal mahmud bin labid yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asgar abinda na jiye muku tsoronsa shine karamar shirka qalu wa ma shirkul asgaru ya rasulullah suka ce wacce ce karamar shirka ya bakin Allah alar riya zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce riya karamar shirka kenan ita ce riya yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyama Allah zai faɗa ranar tashin alkiyama idan jazan nasa bi a'malihim idan zai saka wa mutane sakamakon ayyukansu Allah zai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya wayanda suka yi riya ya gina masallaci ba don Allah ba ya gina makaranta ba don Allah ba ya ɗauki nauyin marayu ba don Allah ba ya yi sallah ba don Allah ba ya yi azumi ba don Allah ba dukkan ayyukan da ake yi don neman yardar Allah ya yi shi ne don neman yardar mutane a ranar tashin alkiyama duk wanda ya wani aiki ne na Allah aiki ne da ake neman yadda Allah ma ya yi shi don neman yadda wani ya yi shi ba don Allah ba to ranar tashin alkiyama ranar sakayyar ayyuka Allah zai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku tafi zuwa ga waɗanda kuka dinga yin riya da ayyukan ku da su a duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an ku je ku duba ko za ku samu wani sakamakon ku a wajen su ba hasara irin Allah ya hore wa mutum yin aikin alkhairi amma ya zamanto ya ɓata aikinsa da dariya akwai wanda kwata-kwata ma Allah bai nufe shi da ya aikata alkhairin ba yana da damar ya aikin alherin bai ba wannan shi kuma Allah ya hore masa ya ba shi iko da ransa da lafiyarsa da wadatarsa ba wai sai ya mutu a yi masa ba a shi da ransa ya samu damar yi amma kuma riya ta lalata masa aiki a ranar tashin alkiyama Allah zai ce wa ire-iren su ku tafi zuwa waɗanda kuka dinga yi don ku burge su don a ce kuna yi don a ce kuna taimako don a ce ku je ko za su ba ku sakamakon ku amma a wajenmu dai Allah ta'ala zai ce babu sakamako shi yasa sharaɗin karɓar aiki muna yawan maimaitawa al-ikhlasu ne wal mutaba'a duk wanda yayi aikin ibada da yake so Allah ya bashi aljanna yake so Allah ya dada shi yake so Allah ya karba to ana bukata ya cika sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko yi dan Allah sharaɗi na biyu ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya cika wannan aikin insha Allah ta'ala aikinsa zai zama makabul inda Allah qala al-mundhiri imam al-mundhiri yake cewa mahmud ibn labid ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam al-mundhiri yake cewa mahmud ibn labid ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam walam ya siha lahu minhu sama amma ba a samu wata magana ingantacciya cewa ya saurari ko ya ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba fi ma ara ibn al-munzir ta cikin abin da ni nake gani ma'ana gashi mahmud bin labid ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu suhuba amma dai ba a taba wato bai taba jin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba fi ma ara ibn al-munzir ce amma fa ni a gani na cikin abin da na sani wa zakara ibn abi hatim sai dai ibn abi hatim ya ambata cewa annal bukhari ya imam al-bukhari qala lahu suhba ya ce mahmud bin labidin fa sahabi ne yana da suhba wa rajjahu ibn abd al-bar wannan shine ra'ayin da ibn abd al-bar ya rinjayar wal hafiz da hafiz ibn hajar wa qad rawahu at-tabarani bi asna bi asanida jayyida hakika imam tsabarani ya ruwaito hadisin da wato wato imam tsabarani ya ruwaito shi da isnadi wanda yake isnadai masu kyau an mahmud bin bin labid daga mahmud bin labid an rafi' bin khadij daga rafi' dan khadij mata muhammad mata mahmud kenan kaga imam tsabarani ya ce mahmud bin labidin ya ruwaito hadisi da isnadai masu kyau wato amma ya ruwaici hadisansa ne daga mahmud bin labidin shi imam tabarani daga rafi'u bin khadijin kenan kaga shi mahmud bin labidin lahu suhba sahabi ne rafi'u bin khadijin sahabi ne amma da hadisai wato ya ji hadisai da isnadai masu kyau shi mahmud bin labidin ya ji su ne daga rafi'u bin khadij mata mahmud mahmud ibn labidin wannan sahabin ya rasu sanata 69 hijira tana da shekara 100 wato tana da shekara 96 waƙila sanata 97 wani ƙaunin kuma aka ce a ya rasu ne hijira tana da shekara 97 walahu 99 sana yana da shekara 100 ba ɗaya 99 قوله إني إن أخوف أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر manzo Allah ya ce abin da na fi ji muku tsoro shine karamar shirka hada min shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati wannan yana daga cikin irin tausayin da manzon Allah yake nuna wa al'ummarsa wa rahmatihi da rahamar manzon Allah ga al'umma wa ra'afatihi da jin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihim game da al'ummarsa shi sa duk kankantar abu in zai ba su matsala sai da ya gaya musu karka ce to an ce karamar shirka ce da tunda karama ce ba babban mutum kewa ba matsala a a duk abin da zai zama akwai matsala mana ce shirka ka ce ka ce ka ce dan ka an ce karama ce ka ce ba matsala yanzu ka je ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce aikin ka ba dan shi kai maka je ka nemi wanda zai baka lada ka ce kuma wannan ba matsala ba ce wannan matsala ce mai girma na fata an gane babban matsala ce wannan na fata an fahimta da karka ji ana cewa karamar shirka karamar shirka saboda tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa da jin kansa ga al'umma da rahamarsa fala khaira babu wani alheri illa dallahum alaihi sai da manzo Allah kan yaba duniya ya nuna al'umma shi wa amarahum bihi sai da ya umarce su su aikata wannan abun akwai amfani akwai fa'ida akwai alheri shi sa suka ce duk wanda ya kawo wani abu mai kyau bayan wucewar manzon Allah ya ce shi ma ibada ce an yi ana shiga aljanna kamar yana tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ida sako shi sa bid'a hadarin ta ba kankani bane an gane ko domin duk wanda ya kawo ga wata ibada ya kawo wani wuridi ya kawo wata sallah ya kawo wani azumi ya kawo wata ibada ya faɗi kaifiya ya faɗi ladan da ake samu kuma ba daga ofishin manzan Allah take ba sallallahu alaihi wasallam to kaga maganar cewa annabi babu wani alheri da al'ummarsa za su amfana da shi da ya bar duniya bai nuna musu ba yanzu kaga wanda ya ce a ga wani aikin alherin amma ba annabi bai yi shi ba kamar yana ganin wannan magana ba haka take ba ko wani alherin da annabi ya koye ya gaya annabi ya gaya al'umma wannan kuma mafi hadarin abin da mutum zai fada ya kudurta wannan aqida cewa ko wani alheri da annabi bai gaya al'umma ba kenan kana nufin cewa annabi ya ha'inci al'umma kenan ya ha'inci sakon Allah ba duka ya gaya mutane ba ya bayan wuce wasu da shekara ɗaruruwa shekara dubu sannan ka zo ka ce wai a ya haɗu da kai a wata kwana ya baka wani zikiri ka ce wai ka yi mafarki da shi a cikin mafarkin ya ce maka ga wata ibada da za a yi kuma bai koyar da ita ba lokacin da ya zo aka turo shi a matsayin manzo shekara 23 duk bai koyar da ita ba an gane ko dan renin wayo wannan kuskure ne kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani alkhairi da bai gaya al'umma ba babu shi in dai alkhairi ne to ya nuna al'umma ya rage al'umma sun yi amfani da wannan alherin ko ba su yi amfani da shi ba wannan kuma ya rage nasu amma dai annabi ya ce abu kaza alkhairi wa amarahum bihi kuma ba wai ya nuna musu alherin ba sai da ya umarce su da shi wala sharra babu wani sharri illa bayyanahu lahum face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana al'umma abu kaza sharri ne abu kaza sharri ne wa akhbarahum bihi sai da ya labarta musu shi wa nahahum anhu kuma sai da ya tsawatar da su yace kasi sai da ya hana su da aka ga ashe hatta karamar shirkan nan sai da ya ce riyan nan da kuke kuke renawa shirka ce daidai ba babbar shirka ba ce amma shirka ce tana iya kawo mutum matsala a lahira كما قال صلى الله عليه وسلم كما يند من الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيما صح عنه cikin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai aika wani annabi ba sai ya zamanto haƙƙi ne akan wannan annabin ya nuna wa al'ummarsa duk wani alheri da ya san alheri ne gare su wannan amana ce daga cikin amanonin da Allah ya ɗora kowane manzo cikin manzannin da Allah ya aiko ya ce ya gaya wa al'ummarsa duk wani alheri da wannan annabin ko manzan ya sani game da wannan al'umma bai bar duniya ba wannan manzan sai da ya sanar da al'ummarsa ta ba ta gane wani hadithi imam muslim ya rubuto shi hadithi na 1844 hadithin abdullahi bin amr radiyallahu an fa idza kana ash-shirku al-asgaru makhufan ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan har karamar shirka irin riya ana jin tsoranta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka fi kowa kirki suka fi kowa nagarta sun fi kowa tsoron Allah bayan annabinsu sun fi kowa sanin Allah bayan annabinsu sun fi kowa bin Allah bayan annabinsu su fa annabi ya ce abinda na fi ji muku tsoro ba wai da mu ake ba ma kafin abin ya zo kanmu sahabbansa ya ce abinda na fi ji muku tsoro riya in har sahabbai ana ji musu tsoron za su yi aiki riya ta shiga ciki to a'a ni kam da kai mu shafa kanmu ruwa mu shafa kanmu lafiya lallai lallai mai hattara mu tsantsanta niyya mu tsarkake niyya duk sanda za mu bauta wa Allah duk sanda za mu yi aikin alkhairi mu yi gwagwagwa mu yaƙi shaiɗani mu da zuciyarmu mu tabbatar aikin nan mun tsantsanta shi don Allah domin sahabbai annabi ya kalle sai ce abinda na fi ji muku tsoro shine ƙaramar shirka suka ce ya rasulullahi mece ce ƙaramar shirka ya ce riya idan har a shirkul asgar ƙaramar shirkan nan makufan ana jin tsoronta ala ashabi rasulillah har akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim duk da cikar ilimin su wa quwwati imanihim duk da karfin imanin su fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu man huwa dunahum to ta yaya wanda bai kai su ba ba zai ji tsoron ƙaramar shirka ba wa ma fauƙahu da abin da yake sama da ƙaramar shirka wanda bai kai su ba fil ilmi a ilimi wal imani bai kai su ba a imani bi maratiba da darajoji tsakaninsa da su akwai maratib matattakalai akwai ainihin wato darajoji ko kuma martabobin da ke tazara tsakaninsa da su bai kai su ba a ilimi bai kai su ba a imani bai kai su ba a tsoron Allah amma ana ji musu tsoron riya to ina ga wanda bai kai su ba khususan idza urifa anna akthara ulama al-amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-mushrikuna musamman ma idan an fahimci anna akthara ulama al-amsar da yawa daga cikin malaman da suke cikin garuruwa al-yawma a yau la ya arifo na mina tauhidi kaga mutum malami ana ce masa malami ya yi shekara da shekaru a cikin harkar ilimi amma kaga bai san mina tauhidi bai san komai ba a tauhidi illa ma a ƙarra bihil mushrikuna sai irin tauhidin da har mushrikai sun yarda da shi irin tauhidin wa ya halicci sama Allah ne wa ya halicci ƙasa Allah ne wa yake kashewa Allah ne wa yake rayawa Allah ne amma a tauhidin ibada sai ka same shi ya faɗi ba nauyi wama urifu wama arafu ma'anar ilahiyya amma sai ga wayannan malaman suna nan kuma a cikin garuruwa malai yace amma sai ga basu san ma'anar al-ilahiyyati allantaka ba allati na fatha kalimatul ikhlas basu san allantaka ba allati na fatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah wanda kalman nan ta ikhlasi ta kore allantaka ga duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba bawa ne daga Allah sai bayansa komai matsayin mutum bawa ne babu mai daraja da matsayi a wurin Allah sama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma bawa Allah ya kira shi duk da matsayinsa duk da darajarsa duk da ɗaukakarsa duk da ba a yi ba ba za a yi irinsa ba shi ma bai taɓa ɗaukaka darajarsa daga bawa ba bawa ne na Allah da haka shi ma bawa ne na Allah da haka duk wanda ba Allah ba bawa ne da haka kalmar can ta allantaka wato na fatha kalimatul ikhlas kalmar nan ta ikhlasi tsantsantawa don Allah ta kore wato ilahantaka allantaka an kulle masu wallahi daga dukkan wanda ba Allah ba ko malam ba ta daya fi qurratul uyun fa idza kana yakhafu sallallahu alaihi wasallam ala ashabi idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron karamar shirka ta riya akan sahabbansa alladhina wahadullaha waɗanda suka ɗayanta Allah bil ibadati da bauta wa ragibu ilaihi suka yi nuna kwaɗayinsu zuwa ga Allah wa ila ma amarahum bihi suka kwaɗaitu zuwa ga abin da ya umarce su da shi min da'atihi na yi masa da'a fa hajaru kaga sahabban nan sun yi hijira suka bar garuruwansu suka bar mahaifarsu wa jahadu sun yi jihadi an karkashe wasu an raunana wasu an nakasta wasu man kafara bihi sun yaƙi duk wanda ya kafirce da Allah wa arafu ma da ahum ilaihi nabiyuhum sun gane sun fahimci abinda annabinsu ya kira su zuwa gare shi wa ma anzalallahu fi kitabi sun gane abinda Allah ya saukar a littafinsa minal ikhlasi na tsantsanta bauta ga Allah wal bara'ati min shirki da barranta daga shirka duk da ganewar tasu amma an annabi yana jin tsoron kada su fada a shirkul asgar fa kaifa ya khafu man la nisbata lahu ilaihim bil ilmi fa kaifa la ya khafu to ta yaya wanda la nisbata lahu ilaihim bai isa ya danganta kansa ba ma zuwa ga darajar su ta yaya shi ba zai ji tsoron ashirkul asgar ba ba zai iya kaiwa zuwa gare su ba fi ilmin wala amalin a ilimi a aiki mimma huwa akbaru min zalika daga abin da ya fi haka girma wa kada akbara sallallahu alaihi wasallam an ummati hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta wa al'ummarsa bi wuqu'i shirkil akbar fihim cewa shirka gagarumar shirka babbar mai fitar da mutane daga musulunci za fata afku a cikin wannan al'umma ta manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya tsoratar da al'umma cewa ai har ai hankali fa ai hattara shirka za ta yi shiga burtu shirka za ta sadado za ta fado cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutum yana la ilaha illallah tini shirka ta rarake shi la ilaha illallah a iya fatan baki ne amma a aikace babu ita za Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa al'ummarsa wannan bi qaulihi da faɗinsa fi hadisi Thauban a cikin hadisin Thauban al'ati zikruhu wanda ambatansa zai zo hatta yalhaqa qaba'ilun min ummati bil mushrikina manzo Allah yace za a wayi gari sai wata kabila wata jama'a wata tawaga daga al'umma ta fa sun koma sun yi dikamfin sun koma cikin mushrikai ko da ba su ce sun zama mushrikai ba an gane ko hissiyan to za su zama mushrikai ma'anawiyan ga mutum yana cikin musulmi amma mu'amalarsa da aikinsa irin ta mushrikai ce tuni ya riga ya koma cikin mushrikai a aiki tuni ya koma cikin mushrikai a aƙida tuni ya koma cikin mushrikai a maganganunsa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma wannan al'amari sai ya faru a tattare da ita hatta yalhaqa qaba'ilun min ummati bil mushrikina wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al awthan manzo Allah ce wallahi sai an kai matakin da wata jama'a daga al'umma ta za ta bauta gumaka ko dai gumakan da ake sassakawa da itace ko ake ake yin su da laka ko kuma gumaka na mutane waɗanda aka allantar da su ake bautata musu za Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai an waye gari an samu haka a cikin al'ummata da aka faruwar wani ƙato mai majina mai yawo mai bayan gari da bawali yana rashin lafiya yana mutuwa a dinga bauta masa ɗauki wani haƙƙin Allah a bashi karka yi mamaki ko a garinku ko a wani garin ko a nahiyar ku ko a wata nahiyar dan kaji labari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaskata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zama gaskiya cewa lallai sai an samu wa'yansu daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bautawa gumaka wa qad jara ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ya riga ya gudana wa ammar bihil balwa ya zama ruwan dare gaba duniya fi aktaril aqtari a sasanni daban-daban ko aktaril aqtar a mafi yawan yankuna na duniya hatta takhazuhu dinan har ma wasu sun riki bautar wani ba Allah ba a matsayin addini ma'a zuhuril ayatil muhkamat duk da bayyanar ayoyi masu fayyataccen hukunce-hukunce wal ahadithis sahiha duk da hadisai ingatattu fin nahyi anhu da suke hani daga shirka watakhwifi minhu suke tsoratarwa daga shirka amma sai an samu wasu sun yi allan dungura sun tsinduma cikin shirka ka'in da na'in kama qala ta'ala innahu man yushrik billah kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa innahu yanda al'amarin yake yanda sha'anin yake man yushrik billahi duk wanda yayi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljannata lallai tabbas Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makomarsa wuta ce suratul ma'ida aya ta 72 wa qala Allah ta'ala ya kuma faɗa cikin suratul hajji aya ta 30 zuwa 31 yace fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawlaz zur hunafa lillahi ghayra mushrikeen bi Allah ta'ala ce fajtanibur rijsa min al-awthani ku nisanci ƙazantar bautar gumaka wajitanibu ƙaular zuri ku nisanci ƙarya ku na fa'alillahi kuna masu karkata zuwa ga Allah da ibada da addini ghaira mushriki na bihi ba kuna masu shirka da shi ba wa hadha huwa tahqiqu tauhid wannan shine tabbatar da tauhidi kama ta qaddama fil babi qabla kamar yadda wannan bayani na babu tahqiqin tauhid ko man haƙaƙa tauhidi da khalal jannata bi gairi hisab ya gabata a babin da muka karanta na biyu kafin wannan babi thumma qala ta'ala sanan ubangiji ta'ala ya kuma faɗa muhaddiran ibadahu yana mai tsoratar da bayinsa mina shirki daga shirka yace wa man yushrik billahi wanda duk yayi shirka da Allah sai Allah ya bada wani irin misali wato hadarin wanda yayi shirka faka annama kharra minas samai kamar mutumin da ya rubto ne daga sama fatakhtsafuhu ɗairu tsuntsaye suka fauce shi suka ya galgala shi aw tahawi bihi rihu ko kuma kamar mutumin da iska ta jeho da shi daga sama fi makanin sahiqin kuma ya fada wani guri mai zurfi wato hadarin wanda ya shirka kamar mutumin da wato jirgin sama ya tarwatse da shi a sama wanda ya shirka hadarin da ya shiga hadarin da zaka iya kamanta shi kamar mutumin da ya shiga jirgin sama sai da jirgin ya kai makura a sama sannan san jirgi ya samu matsala ya tarwatse ta yanda ko fisis din naman mutum ba iya samu ba wannan shine hadarin wanda ya fada shirka kamar mutum ne ya fado daga sama kan yayo tsuntsaye suka yi zabarinsa suka yi kace-kace da gawarsa shi ne kamar faɗo jirgin sama auta hawi biyar rih ko kuma mutumin da iska ta jeho shi daga sama da ya zo maimakon ya faɗo ƙasa sai kuma ya zarce fi makanin sahikin cikin wani rami mai zurfin gaske wai wannan shine haɗarin duk wanda ya shirka kwatankwacin abin da a hankalce za ka kwatanta haɗarin shirka kenan kamar kai ka san haɗarin jirgin sama ba shi da kyau na ba ta gane ka san wanda ya faɗi a keke za a ce ya kuje wanda ya faɗi a mashin za a ce ya yi mai za a ce ya kare ko to wanda kuma ya faɗi a mota sai ka ji ana ya mutu to wanda kuma jirgin sama ne ya tarwatse da shi ya kake ganin al'amarin shi sai ga wannan gawar mutum ma iya samun yadda za a hahaɗa naman ma a sallace shi sai ga babu to wannan shi ne haɗarin shirka ba kamar mutum ne dab ta yo lodi da kaya ta zo mutum yana abin nan ta latse shi tana gudu da lodi a kanta ta latse mutum in za a iya samun wannan mutum da rai to shirka za ta ragawa aikin mutum a lahira hadarin shirka ba karami bane duk inda ka ji ana magana shirka ala gafarta malam kashe kunnanka kashe rediyo rediyo kake ji in kuma wani abu kake na surutu ka kasa kunnanka ka saurari me za a gaya ma muna ta gaya maka hadarin shirka laifi ne da Allah madaukakin sarki bai dauki al'amarin da wasa ba haƙƙin Allah a ba wani suratul hajji aya ta 31 wa man lam takhawwafahu hadhihi al-ayat duk wanda waɗannan ayoyi wai basu tsorata shi ba wa tuzjirahu an shirki wa tazjurahu basu tsawatar da shi ya taka burki daga kin yin shirka ba fil ibadata ibada idza tadabbaraha in dai yayi tadabburin ayoyin fala hilata fi to ba shi da wata sauran dabara kuma dabara ta sukuce masa duk wanda wa'annan ruwan ayoyin da aka yi ba su tsoratar da shi ba ba su sa ya guji shirka ba a ibada bai yi tadabburin waɗannan ayoyin ba to ba sauran dabara wa akhraja abu ya'la wa ibn al-munzir an huzaifah bin al-yaman an abi bakr abu ya'la da ibn al-munzir sun fitar da hadisi daga huzaifah dan yaman da abi bakr radiyallahu an anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku fikum shirka a cikin ku ba fa a cikin mushrika yake magana ba shirka cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhfa wai buyanta tafi buya min dabibin namli saboda tafiya tururuwa in tururuwa tana tafiya ana jin sauti to yanda tururuwa za ta zo ta hau rigarka in dai ba jikinka ta hau ba ta gangare ta sauka ta zo kan shimfiɗarka ta tafi ba tare da kaji takun tururuwa ba yanda tafiyar tururuwa ke ɓacewa daga kunnuwa ba a ji haka shirka take ɓuya cikin take saɗaɗawa cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ba daidai bane a daina karantar da mutane tauhidi ba daidai bane a daina yi wa mutane bayanin shirka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirkan nan akhfa min dabibin namli wai ko tafiyar tururuwa ba ta kai buya da ɓadda sawun shirka ba zuwa cikin al'umma ƙala abubakari abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wahalin shirku illa ma ubi da min dunillah au ma du'iya ma Allah ya ce na ce sayyidina umar sayyidina abubakar ya ce ya ma'aikin Allah ni na ɗauka ai shirka shine abin da aka bauta wa wani ba Allah ba ko aka kira wani tare da Allah ƙala takilatka ummuk banza Allah ya ce wa sayyidina abubakar mahaifiyarka ta yi wabinka takilatka ummuk amma mahaifiyarka ta yi wabinka abubakar a shirku fikum ai shirka a cikinku ko akhfa ta fi ɓuya min da bibin namli fiye da tafiyar tururuwa inda bauta wa wani ba Allah ba ita kadai ce shine kadai shirka kiran wani tare da Allah shi kadai ne shirka sai ka kiyaye wannan a'a yanda take shiga sako da lunguna na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda take rikida ta canja kala ta canja yanayi ta zo da wani sabon salo ta zo da shubuhohi ka dauka ba ita bace ta rikide ka dauka ba ita bace manzo Allah ya ce ko tafiyar tururuwa ba ta kai ɓadda sawun shirka a cikinku ba shi sa sai na abokan ya ce na ɗauka bauta wani ba Allah ba ko kiran wani tare da Allah ya ma'aikin Allah shi ne shirka ya ce amma baka gane kan karatun ba abubakar fakilat ka ummuka ka bani mamaki abubakar da har yanzu baka gane cewa faɗin shirka da hadarinta ya wuce haka ba alhadi wa fihi an taqula adanillahu wa fulan wa fihi a cikin hadithin aka ce wai yana cikin shirka ka ce an taƙula ka ce a ɗanin lahu wa fulan wato Allah ne ya bani da wani shi ma shirka ce ka ce Allah ne ya taimake ni da kuma wani shirka kenan ba dan Allah ba da wani shirka kenan wannan ku kaga ai mutane da yawa suna faɗa wannan kuma ko a jikinsu ba ma sa jin cewa wani matsala ce ko mutum ya ce ba dan Allah ba da wane ai da yanzu wata magana ake ba wannan ba wannan shi ma shi ne manzo Allah ya bada misali ya ce an taƙula buɗe kunnen ka kaji ka ce a aɗanin lahu wa Allah ne ya bani wa fulanun da kuma wani wanniddu yi wa Allah kishiya kuma an ya ƙulal insanu shine mutum ya ce laula fulanun katalani fulan ba dan wane ba da wane ya kashe ni ka yi wa Allah kishiya akwai mai kashewa banda Allah wannan kuma ana faɗa ko ba a faɗa mutum ya ce ba dan wane ba da wane ya kashe sai dai kamar yadda muka sha koyar da ladabin da annabi ya koya mana a nan shine sai ka ce ba dan taimakon Allah ba sannan da gudunmawar da wane ya kamun da wane ya kashe in ka kawo sannan wannan manzo Allah ya ce babu laifi ka ce Allah ya taimake ni sannan kuma wane ya taimaka mu amma ka ce Allah ya taimake ni da wane ya fada wancan layi na'am Allah Allah ya taimake ni ta hanyar wane to wannan shi ma kaga Allah ne ya taimake ni ai daidai yake da Allah ya taimake ni sannan wani ya taimake ni silar dai kenan an gane ko ba da gaskiya ai ba ma laifi ba kana ji ana magana shirka ana faɗa sosai kuwa naka ji ana faɗa ai ba dan wani ba da kaza ya faru sai dai ka ce ba dan Allah ya kawo mun ɗauki ba sannan suwa na suma sannan sai ka yi amfani da sai ka kalli hausa sannan yawa da taimakon Allah suwa na suka zo kaga da taimakon Allah ne yasa suwa na suka zo duk kaga wannan kalmomin wato shi kansa kalma ba sai ka sai fa ka tauna ta fa an gane ko in an zo janibin tauhidi wallahi sai mutum yayi a hankali da zarar in dai al'amari ya shafi Allah al'amari ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka nutsu duk dan da zaka faɗi wata magana da ta danganci Allah tsaya ka nutsu kar ka zo kana waya kana kana faɗa kar ka faɗa abin da ba shi kake nufi ba alazumta maka abin da bakin ka ya faɗa in sha'ani ya danganci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya zaɓi kalmar da ta dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ka fassara dan ba kamar kowa yake ba shi abinda ka gaya wani ya zamanto ba ba ba ba laifi shi ka iya gaya annabi a ce ka muna na ladabi baka kyauta ba haka sai mutun ya kula intaha min ad-dur akhrajahu abu ya'la wani hadithin abu ya'la ya fitar da shi a cikin musnad dinsa mujalladi na 1 shafi na 60 al-haythami a cikin majma'i zawaid mujalladi na 10 shafi na 224 akhrajahu abu ya'la min riwayat layth ibn abi sulaym haka abu ya'la ta ruwayar Layth ibn Abi Sulaimin daga Muhammad ibn Huzai daga Muhammad Abi Muhammad daga Huzaifa wa Layth sai dai Layth ibn Abi Sulaimin dinnan mudallis wato yana daga cikin malamai masu yin tadlisi wa Abu Muhammad shi kuma Abu Muhammad in kana huwa alladhi rawa an ibn Mas'ud in ya zama shine wanda ya yi ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud aw alladhi rawa an Uthman bin Affan ko kuma wanda ya yi ruwaya ne daga Uthman dan Affan faqad wasaqahu ibnu hibban ibnu hibban ya ce tika ne wa in kana ghayrahuma in ko ba waɗannan bane falam a'rifhu malam yace ban san shi ba in wanda yayo ruwaya ne daga abdullahi dan mas'ud ko kuma wanda yayo ruwaya daga usman bin affan wannan ibnu hibban ya wasaqa su amma in ba waɗannan guda biyun bane yace to ban san waye ba wa baqiyatu rijalihi rijalul sahih sai dai ragowar rijal din rijalus sahih rijal ne na Imam al-Bukhari zakarahu Suyuti fi ad mansur wannan magana ko wannan hadisi al-Suyuti ya kawo shi cikin ad-Durr mansur mujalladi na 4 shafi na 55 da shafi na 54 wa azahu ya kawo shi da isnadin Salib ibn Abi Hatim ya jingina shi zuwa ga Ibn Abi Hatim sai mu tashi qalal musannad lokaci yayi inna mu karanta yi zama saura minti daya to insha Allah sai mu tsaya kalal musallim abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi